الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينزو دمك مغنى دلن litinin ne wanda ya daidai da daren goma kenan ko ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429 daidai da 16 ga watan march shekara ta 2008 muna karatun littafin tamyizul muslimina min al-kafirina na ash-sheikh mujaddidul islami والدعوة والجهاد عثمان ابن محمد ابن عثمان ابن فودي تغمده الله بالرحمة والرضوان idan jama'a ba su manta ba wannan littafi ne wanda shehu yake ƙoƙarin bayyana yadda ainihin mutane suka karkasu dangane da aƙidoji da kuma ainihin wato imaninsu kar a manta muna kan ainihin faƙara ta wannan littafi ta ƙarshe ita ce faƙara ta takwas wadda ita ce ta fi kowace ainihin faɗi ba don komai ba saboda shehu ya ɗauko wasu mutane ne yake bayani a kansu waɗanda waɗannan mutane baƙaƙen jahilai ne kuma suka shiga cikin addinin musulunci ba su kuma fahimci abin da ke inganta imani ko lalata imani ba su ba ma wai suna kwaikwayon wani ba ne balle su ainihin bi dalili duk abin da suka tashi kawai su suke yin yadda suke so ba wai su ne kamar yadda suka ga mutane suke ba mun ji shehu ya yi dogayen bayanai dangane da waɗannan mutane a inda muka ainihin kwana akan cewa al'amarin waɗannan mutane dai tsakaninsu da allah waɗannan mutane ba musulmi ba ne amma a tsakaninsu da hukunci na zahiri da ake gani sai a hukunta su a matsayin musulmi to bayan duk da ya bayanai masu tsawo sai kuma ainihin ya zo ya fara magana dangane da irin halin da za ka samu kanka kai kuma wajen mu'amala da irin waɗannan mutane ya kawo cewa ingantacciyar magana sai ka ɗauki waɗannan mutane ka mu'amalance su mu'amala duk da ake ainihin wa musulmi sai in wani abu ya bayyana gare ka ƙarara na ainihin kafirci to sai ka ainihin ɗauke su a kafirci ɗin Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. a yau za mu tashi a inda yake cewa wa hasilu kalamihi fil fasl al awwal kun ga wurin ko yace to jimillar maganar abdullahi dan umar wadda ya ta a cikin fasli na farko cewa yayi wato dan fodiyo yana son ya tattara maka ma'anar dogayen maganganu da abdullahi dan umar yayi a inda yake cewa anna kulla man yuzhiru al islama ولم يفهم ما تتوقف صحة الإيمان على فهمه فهو كافر فيما بينه وبين ربه بالإجماع dukkan mutumin da yake ainihin bayyana musulunci amma fa bai fahimci abin da ke inganta imani na musulunci da shi ba to wannan tsakanin shi da ubangijin shi to wannan ba musulmi bane kafiri ne da dukkan haduwan malamai jama'a ta iya yiwa ka ce ka kasa fahimtar wannan abin wato wani abu ne mai saukin a fahimce shi gashi yadda yake a musulunci idan ka dubi zahirin abu to da zahirin shi za ka yi hukunci amma abin da ya rage na hakikanin shi fato wannan kuma ya rage tsakanin shi da Allah amma in baka da hujjar da za ta saba wa zahiri to sai ka gudanar da shi amma in aka koma a hakikanin al'amarin fato an san ga yadda yake amma kasantuwar baka da hujja don haka a ƙarƙashin wannan barin mana misalai a tsari na addinin musulunci jama'a in ka ga wani yana zina da wata baka da yancin ka ce mazinaci ne sai in kana da shaidu idan baka da shaidu fa sai ka ja bakin ka kai shiru to yanzu kai ka gan shi yana zina tabbas baka shakka akan haka don haka a wurinka wannan mutum tsakanin shi da Allah shi menene mazinaci ne to amma yanzu in aka kai magana kotu za ka iya tabbatar cewa tsakanin kai da shi za ka mai mu'amala ta mazinaci ba za ka iya yi ba don me kotu tana amfani da me da shaida da dalili da bayanai ko kun fahimta jama'a in kuka gane wannan shine abubuwan da suke faruwa yanzu a kotuna da ake rigingimu sai ka je ka kai ƙara ka ce an yi sata akwati ai an yi kaza ai an yi kaza ai an yi kaza sai a ce kawo hujja kai fa kaga an yi sata akwati amma baka da hujjar da za ka iya kawowa don haka in kotu ta tashi sai ta hukunta iya abin da ya bayyana gare ta yanzu kai in ka dubi wannan ɗan takarar da ya ɗaga hannu yana rantsewa niwa ne na rantse har ga Allah cewa ni na ci zaɓe kuma zan yi muku adalci yanzu kai a wurinka wannan mutum tsakanin shi da Allah maƙaryaci ne kai ka sani amma kuma kana da hujjar da za ka iya bayyana wa mutane su gamsu cewa wannan mutum maƙaryaci ne a wurin Allah don haka su yi mu'amala da shi a matsayin shi na maƙaryaci baka da hujja don haka sai ka ja baki kai shiru to abin da ake cewa jama'a mutum ne ya shiga addinin musulunci amma abin da ke inganta imanin musuluncin ko ya lalata imanin musuluncin bai san shi ba don haka sai shehu ya ce to kaga wannan da shi da wanda bai shiga musuluncin ba duk ɗaya ne malamai sun haɗu akan cewa ba musulmi ba ne to amma yanzu wannan wani abu ne tsakanin shi da Allah amma kai ne bayyana gare ka ya faɗi kalmar shahada ya yi la ilaha illallah ko to tun da abin da ya bayyana gare ka kenan sai ka hukunta shi a haka ya yi kalmar shahada ya yi la ilaha illallah don haka ta yi musulmi ne sai kai mu'amalar musulunci da shi ko kun gane da kyau jama'a to in ka fahimci wannan da kyau jama'a sai ku gane cewa ashe musulunci yana da ƙa'idoji dangane da hukuntar da mutane tsakanin su da Allah da kuma tsakanin kai da su tsakanin su da Allah in sun kasance kaza ne to kazan ne a wurin Allah to amma yanzu kai da ba Allah ba kai bawan Allah ne kamar yadda suke bayin Allah kai da me za ka yi hukunci da zahiri za ka yi hukunci amma can abin da ake cewa in ya kasance zahirin da kake gani akwai saɓanin zahirin wanda baka sani ba to tsakanin shi da Allah to ba musulmi ba ne amma tun da kai baka san wannan abin da ke a ɓoye ba mai ka sani zahiri to hukunta shi a musulmi ina fata an gane kaɗai wannan irin bayanan namu da kuma bayanan nan da shehu yake yi ba za su yi daɗi ga mutanen da ke da aƙidar hawarijanci ba da mutanen da kawai sun saba su kafirta musulmi kai tsaye saboda ta'awuli ko kuma saboda wani abu makamancin haka amma ba haka ba waɗannan bayanai ne shehu yake maka wanda za ka zo ka ji nan gaba kaɗan zai yi maka wata wasiya wadda za ta amfanar da kai game da kafirtawa ko rashin kafirta musulmi sai ka ka zauna lafiya ka fita daga rikici Allah ya taimake mu don haka sai yake cewa wa in zahara kufurhu lana idan kuwa kafircin shi ya bayyana gare mu fa to amarnahu bitauba wa ta'allum sai mu umarce shi ya tuba ga Allah madaukakin sarki sannan kuma ya nemi ilimi na ainihin addinin musulunci wa in fa'ala idan ya aikata haka wato ya tuba daga kafircin da ya bayyana fawadihun al'amarin shi ya zama a sarari ya tabbata me kenan ya tabbata musulmi wa illa idan kuma ya ƙi tuba fa kana kafiran mutlaqan to wannan ya zama kafiri kai tsaye tunda abin da shehu yake cewa in kafircin shi ya bayyana sai mu ce na ka tuba ina fata an gani sai ya tuba to ya tabbata musulmi sai ce ba zai tuba ba to kaga al'amarin shi wannan ya zama kafiri danyen kafiri ina fatan mun gane a'ani fi ma bainahu wa baina rabbih ina nufin ya zama kafiri tsakanin shi da ubangijin shi wa fi hukumi zahiri shar'i ma'an haka kuma a hukuncin zahiri na shari'a kamar yadda ya zama kafiri tsakanin shi da ubangijin shi hukuncin mu'amala ta shari'a ma kuma ya zama kafiri me yasa ya zama kafiri a nan saboda kafirci ya bayyana an ce ya tuba kuma ya ce ba zai tuba ba to kaga kamar yadda aka hukunta ya kafirta tsakanin shi da Allah to tsakanin mu da shi ma bai halatta mu ɗauke shi musulmi ba sai mu ɗauke shi kafiri tunda kafirci ya bayyana ina fatan kun gane to wannan bayanin da shehu ainihin yake nan sai ya ce wa in lam yadhhar lana shay'un min ahwalihi idan kuma wani abu na daga cikin halayen shi ba su bayyana ba fa ولكنه في هذه الفرقة الثامنة سيدي كما ينا daga cikin waɗannan kashi na takwas daga cikin karkasa wadda aka yi wa mutane a littafin nan waɗanne ne su ne waɗanda suka shiga musulunci amma ba su fahimci imani ba ma fi ghamibin zanni a mafi rinjayen zato sai muka ga cewa ya shiga musulunci amma bai fahimci imani ba kuma kafirci bai bayyana gare shi ba to ya za mu yi kenan sai shehu ya ce waƙafna an mu'amalatina ma'ahu to sai mu daina mu'amala tare da shi hatta ya zahara lana haluhu har sai halin shi ya bayyana gare mu domin anan abin da ake cewa jama'a a galibi dai muna ganin cewa wannan yana daga cikin bangare na takwas waɗanda sun musulunta amma kuma ba su fahimci imani ya yake ba wato kawai duk abin da suka tashi da ka suke yi to yanzu wannan mutumi a ya za mu ɗauke shi a musulmi amma mu'amala tsakanin mu da shifa to sai mu saurara har sai ya bayyana mana cewa shin wannan musulmin ne hakikatan sai mu tabbatar da mu'amala auratayya da makamantansu ko kuma a ya kafirta to sai mu ainihin yanke mu'amalar ba don komai ba don ya tabbata kafiri sai malam ya ce haza hasilu ma fil fasl awwal waɗannan wannan magana wannan fashin baki da shehu yayi shine jimillar abin da ke cikin fasali na farko na daga bayanan da aka samo daga abdullahi dan umar ko kun gane jama'a to sai shehu ya ce wa ma hukima bihi fihi hukuncin da ibnu umar yayi ya hukunta wannan mutum a cikin wancan bayani akan cewa anna man yantiqu bi kalimatayi shahada wanda yake furta kalmar shahada wa lam yafham ma tatawaqqafu sihhatul imani alaihi amma bai san abubuwan da imani yake ingantuwa a kansu ba kafirun fi ma bainahu wa baina rabbihi bil ijma'i cewa wannan mutum kafiri ne tsakanin shi da ubangijin shi malamai duk sun haɗu akan kafircin shi sai ya ce jaliyun wannan maganar da ainihin ibnu umar ya faɗi a sarari take fi ghayatil jala kuma ta kai matuƙa wajen fitowa sarari la bagi an yaktalifa fihi sunani bai halatta mutum biyu su ainihin wato yi sabani ba cewa mutum ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah amma matsalar da aka samu bai fahimci abubuwan da ke inganta imanin ba kawai ya dai faɗa da baki ko kun fahimta ya faɗa da baki amma me ya fahimta game da la'ilaha illallah sai ce shi ma bai san ma'anarta ba to me ma'anar abauta wa Allah shi kaɗai bai da abokin tarayya yake bai sani ba to yanzu ina matsayin annabi isa ya ce annabi isa za a iya bauta mishi ina matsayin gunke ce za a iya bauta mishi shine ma'anar bai fahimci lazimi ba don in aka ɗaura wa ‘ya aure yau da daddare ko kuma da safe idan wani saurayinta ya zo taɗi wurinta kuma ta fito yana nuna ba ta fahimci lazimin ɗaurin auren da aka yi bayo kenan ko kun fahimta jama'a idan mutum ya ce la ilaha illallah kirista ne ranar lahadi kuma sai ya tafi coci ko kuma mai bauta gunki ne ya tafi ya sujuda ga gunki shin ya fahimci lazumin la ilaha illallahu ya fahimci abin da take hukuntawa to sai shehu yake cewa kaga wannan hukunci da aka cewa wannan mutumin in har bai fahimci lazumin la ilaha illallahu ba to yana nan a kafiri sai ce wannan abu a salari ne yake kuma bai kamata ma mutum biyu su saɓani a kan shin wannan musulmi ne ko ba musulmi ba shin wannan kafiri ne wannan tabbas kafiri ne don mai faɗin la ilaha illallahu ba ta tsinana mishi komai ba tun da bai san ma'anarta ba har kuma laziminta ma bai gane me ake nufi ba mutum ne ka je kai siyayya a shagon shi ka ɗauki dubu goma ka bashi da ka tashi ka nan naɗa kaya za ka tafi sai rike kaya ce don me za ka tafi da su sai ka ce ka siya sai ce a yau daga ka ɗauki kuɗi ka bani sai ka tafi da kaya na to yanzu bai san lazumin waɗannan kuɗin da aka ɗiba aka bashi me ma'anarsu ba ciniki ya kullu bai kullu ba yanzu me baka nema kenan ya baka kuɗinka tun da bai san a tafi da kaya ko kun gane jama'a magana da shehu yake yi saboda haka dukkan mutumin da ya faɗi kalmar la ilaha illallah amma bai san menene lazimin ingancinta ko rashin ingancinta ba abin da wannan magana take hukuntawa akwai tabbacin zai koma cikin aikin kafircin shi da yake kenan ko kun gane wannan da kyau jama'a to a ƙarƙashin wannan kaga wannan mutum kafiri ne to sai ya ce وأما وقوعه في ظاهر حكم الشرعي عن معاملة من لم يظهر حاله يتي أما دنغني دا أبن دي شافي أبكى وشي game da zahirin hukuncin shari'a dangane da mu'amala ga wanda kuma ainihin wato halin shi bai bayyana ba lakinnahu fi ghalibin zanni sai dai ga galibin zato min hadhihi alfirqati samina yana daga cikin wannan kashi na takwas ala sabilil ihtiyati abdullahi dan umar ba ya ce ko da yake ba za mu kafirta shi ba ko amma sai mu dakata game da mu'amala da shi to shin me yasa za mu yi mu'amala da shi sai shehu ya ce ala sabilil ihtiyati saboda taka tsantsan ne a kiyaye kawai a zauna lafiya ina fatan mun gane sai ce falaisa zalika bi mu'tamadin wannan maganar da ibnu umar ya faɗe ta to ba ita ce madogara ba walaisa alaihi al'amalu kuma ba da ita malamai suka aiki ba wala yufta bihi kuma ba a ba da fatawa da ita wa in kana zalikal wuqufu sawaban ko da kuwa wannan dakatawar daidai ce ko kuma ko da ike wannan dakatawar a ce a daina mu'amala da shi saboda al'amarin shi bai bayyana ba sai ce wannan magana malamai ba sa fatawa da ita yana son ya koma da kai kan magana jiya ne matukar mun ce wannan mutum galibi dai mun saka shi a kashi na takwas tsakanin shi da ubangijin shi ya tabbata kafiri ne amma tsakanin mu da shi kuma fa ya tabbata musulmi ne to kawai magana cewa a yi taka tsantsan game da mu'amala da shi bata taso ba sai a ci gaba da mu'amala da shi a matsayin mu'amala ta musulmi sai ce wannan fatawar da abdullahi dan umar ya faɗe ta in ba manta ba tun ajiyewa ya mana ishara cewa an samu wasu malamai ne na daga ƙarshe suka tafi akan irin wannan a abin da yake daidai mun yarda cewa wani ya faɗi kalmar shahada eh kuma mun yarda cewa wanan nan da muka ji kalmar shahada ba mu ga wani abu na kafirci ba sai dai shi ne a tsakanin shi da Allah ubangijin shi bai san menene laziminta ba to ai za ka zo ka ji shehu zai faɗi ai ba a tursa samu da mu binciki zuciyar shi mai take ciki ba to don haka kalmar la ilaha illallah da ya faɗi sai mu aiki da ita sai mu ɗauke shi a me a musulmi to menene ake da musulmi ana iya auren musulmi ana mai sallah in ya rasu ana cin gadon shi ana mishi jana'iza a rufe shi a makabartar musulmi to sai mu ɗauke shi a haka dama tun jiya shehu ya nuna mana cewa wannan ita ce magana ingantacciya amma wannan magana da ya sake kawo ta a yau ya sake kawo ta ne don ya bayyana ta amma kuma ya bayyana kuskuren da ke cikin wannan tawakufi din cewa a tsaya daga mu'amala da shi sai ce wa amma man kana ya amalu bihi amma wanda ya kasance yana aiki da irin wannan fatawar wala yufti bihin nasa baya baiwa mutane fatawa da ita fala yunkaru alaihi ba a mai inkari idan fatawa ta zama shazza ce jama'a in fatawa ta zama shazza ce wato ta fanɗare amma kai ka gamsu da ita to za ka iya aiki da abakka kai kadai amma ka kai fatawa da ita shi sa ko ga abu huraira in ya zo wanke kafar shi a alwala sai wanke har ƙauri har gwiwa in ya zo wanke hannun shi sai ya shiga har cinye hannu har hammata amma bai taɓa ba kowa fatawa da wannan ba kuma ba yi a cikin jama'a sai in abu ya kama shi shi kaɗai sai ya yi domin me ya san wannan ra'ayi ne wanda ya samu fahimta akan wani hadisi tunda annabi ya ce mutane za zo suna hasken fuska da hasken hannaye da kafafuwa sai ya ga to tunda haka ne in ku aka ce mutum ya ainihin wanke hannun shi zuwa gwiwa hannu zai yi haske yo ai me yasa ba za a wuce har zuwa hammata ba dan a samu cikakken hasken gaba daya kaga da ga wannan fahimtar shi ce sai baya dora mutane a kanta in ya keɓe gefe guda sai ya abar shi wannan ita ce ka'ida dangane da babin fatawa a cikin ilimin usulul fiqh duk abin da kasancewa ba nasi ba ce fatawa ce kuma ta zama shazza amma kai fa ta yi maka to ba wanda zai hana ka ka ɗauke ta kai kai ga kanka amma ka kai wa mutane fatawa da ita don ba nasi ba ce amma in nasi ce to wannan shi kenan ka yi aikin da abinka kuma ka ce kowa ya yi ina fata an gane wannan matsalar shehu ya sha faɗinta a cikin ainihin littattafan shi daga ciki akwai hidayatul tullabi ila tariqis sawabi duk abin da ya zama shafi ne babu dalili da zai inganta wannan abu amma kai kuma ka gamsu da shi za ka yi mamaki a ce wani ya gamsu da shafi haka ne shi ya gamsu da wannan abu yanzu ne akwai cikin sahabbai wanda yake ganin cewa in kana azumi don ka ci abu mara nauyi kamar ka sha alewa ko ka sha sweet campo ko ka sha fan ice ko ɗan riɗi haka duk ɗan abu da za ka sa nan da nan ka haɗiye ko ya narke a baki in kana azumi sai suka ce ba komai to yanzu wannan fatawar daidai ce ba daidai ba ce amma shi wannan sahabin ta gamsashe shi ko to shi in yayi sai a ce yayi da wani abu ne da ya gamsar da shi amma bai halatta ya je wa mutane fatawa da wannan ba ko kun fahimta jama'a Allah ya taimake mu shi ne sai yake cewa fala yunkaru alaihi to duk wanda ya takaitu ga abin da ya zan shafi ne shi kada yake aiki da shi ba ya fatawa da shi to wannan ba a yi mai musu wa in kana amaluhu fi zalika ala sabilil ihtiyat ko da kuwa aikin shi a ƙarƙashin wannan ya zama taka tsantsan ne misali kamar wannan da zai ce ya yarda musulmi ne amma ba zai mu'amala da su ba to in shi kadai ne zai yi shi kenan amma in ya ga wani ya je zai mu'amala da sufa kada ya zarge shi ko kun fahimta jama'a kamar waɗannan mutane ammatul ammawa mun ce waɗannan mutane musulmi ne ba ka da dalilin da zaka ce waɗannan kafirai ne sai in kafirci ya bayyana to kafirci bai bayyana ba sai ka je ka tsaya a ƙauye sai ka ga nama za ka ci sai wani ce a yo amma ka san wanda ya yanka ya ce a'a ga masallaci suna musulmi suna karatun alkur'ani mun yi mun sallama sun ansa musulmi ne don haka mu sai nama sai ce a shi ka a siya da shi aka yi juyin duniya ya koma gefe guda ya samu mirinda da biredi ya ci shi kenan ko kuma kuka sai nama kuka ce to kada ya rinka ɗaga kan ya nemi ku gwalo cewa kuna cin mushe wato kenan yanzu dole sai kun bi fatawashi wadda take shazza ku kuma yanzu ba za ku ce lallai ya saki wannan ihtiyatin da yake ba don shi yana cewa ne yana taka tsantsan ne to taka tsantsan din shi a kan shi mu kuma da ba mu taka tsantsan din shi ba fa ba ganganci muka yi ba don mun yi aiki da abin da shari'a ta ce ne shine mai zahiri to taka tsantsan din shi fa ta tsaya a kan shi shi kadai ko kun fahimci wannan da kyau jama'a wannan zai fitar da kai daga rudani mai yawa da ke faruwa game da halal da haram ba wai a irin wannan matsalar ba a matsaloli da yawa wanda za ka samu kanka a halin kai dai kana ganin eh ko da kaza din daidai ne amma dai sai ka ce amma kai ba za ka yi ba to kai ka jiyo amma wanda ya ce zai yi fa to ba shi ya abin shi ko kun gane wannan da kyau jama'a yawwa Allah ya taimake mu to shine sai malam yake cewa wa in kana amaluhu fi zalika ala sabil al-ihtiyat kama fa'ala ibn umar la ala sabil at-takfir in ya zama tsantseni ne da taka tsantsan to babu laifi kamar yadda Abdullahi dan Umar yayi ba wai a bisa ya kafirta su ba a bisa taka tsantsan ne to babu laifi jama'a kun fahimta da kyau abin da ya sa kamar yadda muka ce jama'a shehu usmanu dan fodiyo shine uban da'awar salafiya a najeriya nan tamu a yau an yi da'awar salafiya mai ɗimbin yawa tun zamanin sahabbai har zuwa kan zamanin dan fodiyo da abubuwa suka rikice amma shine ya tsaya ya fito na fito da yan bid'a ya tsaya ya bayyana abubuwan waɗannan littattafai na shehu yanzu su ne za su cire masu da'awar salafiya da masu ahalin sunna daga dukkan rigingimu da rudani wanda suka samu kansu a ciki ba don komai ba saboda in ba a bibi irin waɗannan bayanai na ƙwararrun malamai ba za a shiga cikin fauda da rudani daga ƙarshe kuma sai mutane sai su dawo sai ma su bar hakikanin addinin su ta wa kansu fatawa kawai saboda maganganun da ake gina su akai za su ga akwai rudani za a ce maka lallai ka ga suwa na eh to gaba ɗayansu kafirai ne kuma jahannama khalidi da fiha abadan gobe sai kaga ya kana so sai kuma a ce eh to shikenan yanzu dai dan a kwato ta to wannan kaga ƙarya ne aka yi ƙarya ne babu dalili ba wani dan a kwato ta a kwato ta kai kuma ka dilmiya ina fata an gane amma a'a waɗannan mutane musulmi ne sai dai jahilai ne kalmar jahilai ba jahilai ma asalatan jahilan karatu da rubutu ba jahilai ne game da fahimtar addinin don haka za ka iya samu suna karatun risala za ka iya samu suna karatun muwadda za ka samu suna karatun kurɗabi za ka samu duk abubuwan suna yi amma jama'a mutumin da ya fara fitowa a najeriya nan yake cewa da manzan allah da fafaroma duk ɗaya ne wannan mutumin mahaddacin ishiriniya ne kaga ishiriniya littafi ne na kaunar manzan Allah har ma yi wa manzan Allah waka ake ana yaban manzan Allah kaga ya nuna kenan ishiriniyar ma bai fahimce ta ba dan mutumin da ya fahimci ishiriniya da ke gina girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yaushe zai ɗauko manzan Allah kuma ya kwatanta shi da shugabannin arna na duniya gaba daya wai kuma da aka yi magana sai ya ce wai ai abin da yake nufi manzan Allah mutum ne Allah ya shi wai fafaroba ma mutum ne Allah ya shi sai ya ce to wannan falsafa ce wannan logic ne kuma wannan falsafa ba za a karbe ta ba saboda misalin ya yi muni domin yanzu in mutum ya dube ka ya ce da kai da ɗan shege duk ɗaya ne in ka taso sai ce a tsaya kai ba mutum ba ne ce mutum ne to shege ma ai mutum ne don haka duk ɗaya ne sai ka ce a baka fahimta ba haka dai ko ba haka ba to amma ne bambancin dan halal da dan shege in haka ne duk ba mutane ne to amma ba ka yadda wannan misalin a kanka to manzo Allah ba a shegantaka wajen shi ba in aka zo wurin manzo Allah natsuwa ake yi natsuwa ta fi ta soja a gaban komanda ba a sakin baki a faɗi komai ba a motsa gaba a yi komai yanzu sai Allah ya wargaza ka ashe kun ga mutane suna da karatu amma ba su fahimci saƙon karatun ba don haka sai ku samu ayyukansu da maganganunsu suna warware karatun a ƙarƙashin wannan waɗannan mutane da ake cewa jahilai karka ɗauka jahilai ne wai jahilai asalatan wasu waɗanda ma ba su iya karatu da rubutu ba wasu sun iya karatu da rubutu amma ba su fahimci karatu da rubutun ba ka shiga nan ƙasar chadi sai ka je ka ga alaran ma yana rubutun alkur'ani izo 60 da ka ike rubutawa yana wasalce shi da ka amma kuma ga kutin giya a dama da shi yana yana sha in ka tambaye sai ce a wannan al'adar su ce in ka ce to ai tana bugarwa kuma manzo Allah ya ce sai ce a a tsaya wannan babu inda qur'ani ya faɗi wannan ce dan wannan al'adar mu ce kuma qur'ani san da ya sauka al'adar mu ma ba ta dan haka wannan al'adar mu ce to yanzu wannan kaga ya fahimci ƙur'ani kenan da ƙur'ani ya hana shan giya bai fahimta ba don haka kar ku ɗauka da aka ce waɗannan mutane jahilai lallai su zama jahilai da ba su iya karatu da rubutu ba a akwai jahili na rashin fahimta ko kun gane wannan da kyau jama'a Allah ya taimaka to wannan kenan to a ƙarƙashin wannan sai mala ya ce to in ma dai taka tsantsan ne mutum zai ɗauka ba wai kafirta su ba to wannan kuma shi ya ji wa kanshi shi ko kun gane da kyau jama'a don haka jama'a kafin mu kai ƙarshen wannan babi abin da nake so in nuna muku shine wannan littafi na daga cikin littafan da za su fitar da musamman ahli sunna a cikin hayaniyar da suke ciki da kuma rudani da rashin alƙibla game da yaya za su ɗauki mutumin da bai shiga ƙungiyarsu ba yaya ya kamata su ɗauki mutumin da bai zo masallacinsu yana sallah ba na'am duk mutumin da bai shiga ƙungiyar ahli sunna ba ya zama kafiri a'a duk mutumin da bai zo masallacin ahli sunna yana sallah ba ya zama kafiri a'a duk mutumin da ya je yana sallah bayan yan ɗariƙa ya zama kafiri a'a dole sai ka tsaya ka binciki tafsili amma in ka ja layi ka ce duk wanda bai zo masallacin ahli sunna ba kafiri ne to wannan maganar ba magana ce kawai ba hukunci ne to tana da lawazim idan ba banka baya zuwa masallacin ku ko bai shiga kungiyar ku ba yana zuwa yana bin yan dariƙa sallah to yana cikin kafirai kenan to gobe in ya mutu kaga ba za ka yi mai sallar gawa ba ba za ka ce Allah ya ji kanshi ba ba za ka kai shi makabartan musulmi ba ba za ka ci gado ba gobe idan za a tafi karɓo maka aure ba zai je karɓo maka ba gobe idan wani ɗan ahalin sunna abokin ka ya ga ƙanwarka to shi uban naka bai isa ya bada aurenta ba kaga wannan lawazimi to in kuka faɗi hukuncin a can ba ku san lawazim ɗin ba in kuma aka zo wajen lawazim ɗin sai ku ce a'a a'a a'a ai lazimin kenan ko kun fahimta jama'a don haka da ku je ku ce duk wanda bai shigo ku ba ya zama kafiri gwamma ku yi tafsiri mutumin duk da muka ga musulunci ya bayyana shine ya faɗi kalmar shahada yana sallah yana azumi yana zakka yana hajji sai dai baya zuwa yana yi tare da mu to ba da tawili ake kafirtawa ba jama'a wai dan bai zo wurin mu ba sai kawai sai mu ce ai shi kenan ya zama kafiri a ba da tawili ba ne akwai matsayin shi a musulunci sai ko ka ce mai dan bid'a ko ka ce mishi dan al'ada ko ka ce mishi jahili waɗannan sunayen duk baka kafirta shi ba ka siffanta wani aibi ne da ke tattare da musuluncin nashi ma'ana musuluncin shi akwai bid'a jama'an ka ce mutum dan bid'a ne baka kafirta shi ba ya kamata ku gane wannan ku shiga taitayin ku in ka ce dan al'ada baka kafirta shi ba in ka ce wannan mutumin jahili ne baka kafirta shi ba to gobe in ka ga yan shi kana so a duniyar musulunci kakaf babu inda aka ce ba za a auri yar dan bid'a ba sai in kana da taka tsantsan kamar yadda ka faɗi aka faɗi a baya ba inda aka ce ba za a auri yar jahili ba sai in kana da taka tsantsan ka ki kai kai kadai ban da mu ba inda aka ce ba za a auri 'yar ɗan al'ada ba sai in kana da taka tsantsan in ka ce kai ba za ka auri 'yar ɗan al'ada ba me yasa sai ka ce a'a kawai ina kyama shikenan ni ba zan auri 'yar ɗan bid'a ba me yasa ina kyama ni ba zan auri 'yar jahili ba me yasa ina kyama to shikenan alhamdulillah amma in ka ce abin da ya sa ba zan auri 'yar ɗan bidi'a ba saboda kafiri ne sai a ce to ya kayi kuskure tun farko me yasa ka ce mai ɗan bidi'a wanda ya kafirta ba a ce mai ɗan bidi'a ce mishi ake kafiri ayin ka ce wa ɗan kafiri ɗan bidi'a ka rage hukunci sai ka ce kafiri ka ce ba zan auri shi ba saboda shi kafiri ne to kun ga jama'a a ƙarƙashin haka in kuka fahimci haka da yawancin mutanen da kuke gani ba su zo masallatanku ba wallahi tallahi da yawancinsu ba kafirai ba ne jama'a can ɗin da aka yaudare su an yaudare su da wasu abubuwa ne masu ƙarfi waɗanda suke riƙe ƙwaƙwalwar jahili na ɗaya dai ya ka iya da mutumin da ka tashi kaga shi ne malami tsakani da Allah yanzu yaran islamiyan nan da ake haihuwansu 'yan shekara uku 'yan shekara hudu ku ɗalibanmu kuke zuwa kuna karantar da su ahalari da ƙawa'idi da risala da arba'una hadis sai kuma su ga kuɗin kun dawo gabanmu kun zo kun zauna karatu su a wurinsu mu mu ne manyan malamai a wurinsu tunda malaman malamansu za su ce ya suka iya waɗannan yaran su tashi su ce ba za su bi mu ba bayan suna bin ɗalibanmu abin da ya faru ga iyayenmu kenan su waɗannan limamai na ɗariƙa su ne aka tashi aka gani su ne malamai su ne aka tashi aka ga su ne suke ba da komai da komai suke ba da falala suke ba da karatu suke ba da komai tsakani da Allah waɗannan iyayen namu fa aka ce ba malamai ba ne yanzu wanda ya iya ahalar yaya za a yi jahilai su ce ba malami ba ne baka karanta ruwan bagaja ba ne inda ka ji mai mudahammata ni kawai ya sauke amma ya zama babban shehi duk kasar shi yake ba da fatawa da ita yake ɗaura aure da ita yake kwancewa duk fatawar duniya da mudahammata ni yake yi me yasa tun da ya je da mudahammata ni duk garin ba wanda ya iya shi kuma da ya iya ya zama me ya zama malami su kuma dama me jahilai ne to duk abin da aka yi in ya ja mu da hammata ne ce a ƙarƙashin mu da hammata ne kaza ne suna da yancin su ce ba haka ba wannan shine matsayin da waɗannan dattawan suka samu kansu jama'a jahilci ne gaba ɗaya ba su san abin da ake ciki ba to yanzu in ka dubi waɗannan mutane sai ka ce jahilai ne to duk kotun da aka kai ka kana iya kare kanka amma in ka dube su bi mujarradin suna bin waɗannan malamai na ɗariƙa sai ka ce waɗannan kafirai ne a'a dole ku rinka bambance su attabi'u da almatbu ko kuma masu bi ɗin da waɗanda ake bi ku rinka bambancewa su waɗanda suke bi ɗin nan nau'i nau'i ne amma waɗannan jahilai dai su ne Allah ya ishara a Qur'ani da ya ce wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba daga cikinsu akwai jahilai waɗanda ba su iya karatu ba inhum illa amaniya ba abin da suka iya sai burace-buracen da ake gaya musu da aka zo aka ce musu si da abdulkadir jika manzon Allah ne sun isa su yi musu ba su isa su yi musu ba da aka ce musu tijjani jika manzon Allah ne suna da dalilin da za su yi musu ba su da dalili to sai kuma aka ce musu to wannan jikan manzan Allah ya zo da karama daga kakan shi malamai nawa ne suka san cewa tijjani ba sahabi bane ba jahilai ba ma jahilan Najeriya jama'a in ka ce tijjani yau shekarar shi nawa a duniya wani zai ce ba sahabi bane ko kuma ma yace annabi ne ko kuma ma yace zamanin annabi Musa tijjanin ya rayu wannan ina son ku gane iyakar jahilcin da aka kai kai ne yanzu ka gane cewa tijjanin can ƙarshe ne ya zo amma sadda za a buɗe baki a ce tijjani jikan manzon Allah ne wannan dattijan da ke zaune ɗauka zai yi da tijjani da Hassan da Husaini duk ɗaya ne haka ne ko ba haka ba to idan kuka gane wannan jama'a waɗannan irin jahilan ba a kafirta su bi mujarradin ba su zo masallacin musalla ba kuma abin ba tawili ba ne a ce to ai an bayyana gaskiya tunda an bayyana gaskiya wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ba haka bane akwai abubuwa da ake duba kafin a kai ga kafirta jahili kuji daga cikin abubuwan mun ji shehu ya ce me ya ce sai in ka ji ko ka ga kafirci karara idan ka ji ko ka gani fa shehu ya ce kafin ka kafirta shi ka yanke mu'amala da shi sai ka neme shi ya tuba in ya tuba fa sai ya ce fawabihun ya dawo musulmi in ya kifa to yanzu kana da hujja a kan shi da haka jama'a abin ba da ƙungiyanci ne ko da masallaci ake kafirta mutane ba ku yi taka tsantsan ina fata an gane wannan na ɗaya kenan na biyu maganan nan ta abin da take nufi idan yanzu ka ɗauki mutanen nan a haka sai ka ga ka huta wajen mu'amala da su radda mahaifinka ya rasu sai ka zo masallaci ka ce jama'a mahaifina ya rasu da Allah muna so limamin ahli sunna a zo a yi mishi sallah sai ka gan mu mun taho da naɗi da alkyabba mu ta ahli sunna mu zo duk waɗannan yan ɗariƙu sai mu kore su sai mu zo sai mu mishi sallah ina fata an gane dan me dan musulmi ne to amma idan ka ɗau zafi cewa to arne ne to ana cewa ya faɗi ya rasu fa mu fa ƙara iza wuta za mu ce arnan za mu wa sallah to kai ma ka zama ko kuwa tunda fatawakka ce saboda haka ku iya tantance abubuwan nan jama'a don ku shiga ruɗani saboda haka ammatul amma wannan da kake gani a najeriya nan namu duk musulmi ne wallahi sai wanda ka ji ya sarraha kafirci sai wanda kake da hujjar kafirci a kan shi in ba haka babban shi a musulmi don haka gwagwarmayar in kuka lura da kyau mala abubakar mahamudu gumi har ya mutu wannan bayanin yake da malaman yake karawa don haka malaman ne suke karawa da shi da malaman yake karawa waɗanda ya san waɗannan su ne gungun arna amma ba asalin jahilan ba jahilan ka in ya watso fatawa sai ce duka kowa ya ɗiba duk ku nauna amma waɗannan malaman to me yasa ba sa shiri da shi saboda sun san ya gano asalin kafircin da suke yi kuma ya to da asirin shi akwai cikin littattafan malam bakar gumi waɗanda ne ta haƙiƙi littafi ne na hausa jama'a in allah ya so zan yi printin ɗin shi zuwa mako mai zuwa sunan littafin musulunci da abin da ke warware shi malam bakar gumi ya yi littafin nan ya wajen shekara arba'in ina da kofin littafin na saka shi a kwamfuta cikin aikin da nake yi na riga tun da na kammala zan kwafo muku littafin a full scarf haka ku karanta ku ga yadda malam bakar gumi ya tsaya yi bayanai na tafsilai jahilai baya kafirta su ba a kafirta jahilai shi yasa kuka ga da aka zo wannan wurin dan hodiyo bai yi irin yadda ya a waɗancan ba can wane musulmi ne wane musulmi ne wane musulmi ne an wuce na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar sai aka fara shiga tangarɗa na shida tangarɗa ta bayyana na bakwai tangarɗa ta bayyana na takwas fa shine matsala shine za a yi sharhi har ƙarshen littafin saboda waɗannan irin jahilai ne na gari ake bayani a kansu jama'a kun fahimta da kyau to Allah ya taimaka amma fa kamar yadda na ce wanda bi ya saba shan jini na kafirci ya ce wane kafiri ne wane wuta wane kafiri ne to wannan ba zai ji daɗin waɗannan karatuttukan ba kuma ba zai ji daɗin wannan ta haƙiƙin ba sai dai abin da muke cewa shine bi shi zuwa wata uku sai kaga tufka da warwara ta faru dan yana ganin wata sarkace ce yarinya an aka ce ta malam Ahmadu ce gidan malam Ahmadu ce malam Ahmadu eh malam Ahmadu nan a wurin me yake sallah sai ya ce a yana zuwa wurin shi su shehi ne ah to eh to amma dai to to yanzu dai zan kwato ta sai ce a kai kuma ka dilmiya ina fata an gane amma ga ga yanzu mu da muke da wannan yanzu in muka ga yarinya wannan yarinya yar musulmai ce ya rage kawai qualities dinta tarbiyyarta kyanta surarta ya yi mana eh kawai sai mu je ba ku ne yin izala ba sai mu ce sosai ko ba to ya ka iya da mu mu ba ƴaƴanka bane fata an gane wani ya gari yana so a yola ce ai kaza kaza muka je muka zauna yace to amma gemun nan naku na izala ne nace kwarai da gaske nace gumu ne da ida sa mana su yace to to mu nan ba ma ba ai izala ya nace to yanzu mu ƴaƴanka ne ya zaka yi da mu haka muka yi mishi dan duku nunu dan duk nuni ba shi ne mai kafewa sai an bashi ba na ce to kai nazari zan dawo yau kashe gari da na zo da sadaka a but malam tini dama abin din duk tabarruki ne ake nema wallahi da je na zubo sadaka a but na zo ne fakin na ce baba a kira yara su shigar da wannan ya ce a malam abin kuma har da hidima na ce ya za a yi ba yayanka ba wallahi da aka zo ɗaurin aure sai ya ce ya bar wuka da nama duka a hannuna ni ne liman ni ne mai karban auren kuma ni ne dukan in ne kwana sai in karba addu'a da kai ne ai shi kenan kawai Allah ya taimaka to jama'a kun ji wa ba ka sai yake cewa na'am wa amma al-ma'ruf al-mu'tamad yace amma maganar da malamai suka santa wadda suka dogara da ita allazi alaihi al-amalu wadda ake aiki da ita fi hadhihi mas'ala a ƙarƙashin wannan matsala anna kulla man yuzhiru al-islama duk wanda yake bayyana musulunci malamai suka ce jazat mu'amalatuhu to ya halatta ai mu'amala da shi malam ya zahar kufurhu matukar kafircin shi bai bayyana ba zahara haluhu lana aw lam yuzhir zahara haluhu lana aw lam yazhar halin shi ya bayyana gare mu ko bai bayyana gare mu ba matukar dai kafirci bai bayyana ba musulunci ne muka gani to ya halatta malamai suka ce ai mu'amala da shi kun gane abin da malam yake nufi akan wannan duk mutumin da ya bayyana musulunci jama'a to ya halatta a yi mu'amala da shi matuƙar ba ya bayyana wani abu da ya warware musuluncin ba ko mun gano mutumin kirki ne ko mutumin banza ne mashayin giya ne ko mazinaci ne ko mai cin riba ne ko mai amma dai duk waɗannan abubuwan mun gano su ko ba mu gano su ba dai ko da an gano su yana nan a me yana nan a musulmi to in dai ana maganan mu'amala ne to ta halatta sai dai kuma a zo maganar da muka wuto a baya in kai kana taka tsantsan to kai ka je kai taka tsantsan ɗinka amma taka tsantsan ɗinka ba ita ce fatawa ba fatawa ita ce ya halatta a yi mu'amala da shi amma fil azminatil mutaqaddima yace to amma a zamun nan da suka gabata fa bil ijma'i li kasrati ta'allumi fiha yace an yadda da wannan fatawa ne a zamunan da suka gabata saboda malamai sun yi ijma'i a kanta ba don komai ba saboda akwai yawan karantarwa a wannan zamani akwai yawan karantar da ilimi wa amma fil azminatil mutaakhira allati qallat ta'allumu fiha amma a zamunna na ƙarshe waɗanda koyon ilimi ya karanci a ciki falikauni hadhihi al mas'ala min al masail allati yuqaddamu فيها النادر على الغالب على رأي الجمهور saboda wannan matsala tana daga cikin matsalolin da ake gabatar da ra'ayoyin 'yan kaɗan a bisa ra'ayoyin jama'a masu yawa rahmatan lil umma don bin rahama al'umma yanzu kudu a kun gane abin da yake cewa mutanen da ke son a yi taka tsantsan ɗin 'yan kaɗan ne ko haka ne ra'ayin jumhur kuma shine ne ra'ayin jumhur shine mai a yi mu'amala da su ra'ayin 'yan kaɗan ɗin da yake ce allati yuqaddamu fiha nadiru alal ghalib ala ra'ayin jumhuri rahmatan lil umma wato ra'ayin jumhuru ra'ayin jumhuru anan shine mai shine a yi taka tsantsan ɗin ra'ayin 'yan kaɗan ɗin kuma shine mai shine a yi mu'amalar sai ce to wannan na daga irin matsalolin da a fiƙihu ko usulul fiƙihi ake gabatar da ra'ayin 'yan kaɗan a bisa ra'ayin masu yawa me yasa saboda in aka bi ra'ayin masu yawa za a sha wahala in aka bi ra'ayin 'yan kaɗan ɗin fa za a samu rahama da tausayi ga al'umma kun ji wannan mas'alar sai ce kamata karrara zalika fi ilmin qawaidi kamar yadda wannan tabbataccen abu ne a cikin ilimin ka'idoji wato ka'idojin usul فإن قلت دا ذاك هذا الذي ذكر في هذه الفرقة الثامنة wannan abin da aka ambata a cikin kashi na takwas ɗin nan min annahum muslimuna fi zahiri hukumil islami akan cewa irin waɗannan mutane musulmi ne game da hukuncin zahiri na musulunci malam ya zahar kufruhum matuƙar kafircinsu bai bayyana ba suna nan a musulmi wa annahum kafiruna fima bainahum wa bain rabbihim bil ijma'i amma kuma an dubi tsakaninsu da ubangijinsu sai a ce kafirai ne da haduwar malamai aujaba lana su a zannin li aqaidi aksari ulumi ko ulumil muslimina allazina nutlaqu alaihim ismal imani wal islami to ta iya yiwa wani ya ce to ai irin wannan tunanin naka cewa mutanen nan a ɗauke su musulmi a zahiri ko da ike a haƙiƙa za a ce tsakaninsu da ubangijinsu kafirai ne wannan zai ja kenan a yi ta zargin aƙidoji da yawa daga cikin ainihin wato wannan ko dai zama ulumin musulmina wanda ina shakka akan wannan ko kuma awamil musulmina yawa awam a wannan nuskar ko haka haka ya kamata don na iya tuna wannan wuri yana daga wurin da na haƙaƙa shi yana daga cikin ba ulum ba ne awam ne wato wannan zai ja kenan a zargi awam aƙidojin gama garin musulmi kenan ko allazina nutliqu alaihim ismal imani wal islam waɗanda kai tsaye muke ce musu muminai ko musulmi bina'an ala zahiri saboda mun yi gini akan zahiri li'annahum la yata'allamuna saboda ba sa koyon ilimi famal makhlasu min zalika to ina makubuta wa ma mustanaduka في أن الإنسان يكون كافرا فيما بينه وبين ربه ثم نطلق عليه لفظ المسلم والمؤمن ما لم يظهر كفره فنعامل معه shehu yake cewa ta iya yiwa wani ya ce to yanzu ina mafita kuma mecece madogararka game da ka ce mutum zai zama kafiri tsakanin shi da ubangijin shi sannan kuma ka dawo ka ce amma mu rinka ce mishi musulmi kuma mumini matukar kafircin bai bayyana ba kuma a ƙarƙashin haka hammi gini mu ci gaba da mu'amala da shi kun gane maganar da shehu yake cewa jama'a kun gane maganar ita ce ka ce waɗannan mutane in an dube su saboda rashin fahimtar asalin lazimin la ilaha illallah to tsakanin su da Allah kafirai ne ba musulmi ba ne amma tsakaninmu da su kuma musulmi ne mu kira su musulmi kuma mai mu'amala da su mecece madogararka akan haka misali jama'a yanzu idan kotu ta hukunta cewa wancan da kaga yana zina ba mazinaci ba ne saboda ka gaza kawo hujja kai a wurinka a zuciyarka kai ka san tsakani da Allah wannan mutumi mazinaci ne haka ne? to amma yanzu a zahiri kana da hujja ka tabbatar da zina gare shi kuma a hakikanin shari'a to sai a ce koma kana mu'amala da shi to mutum ya ce yaya zan tabbatar mutum ya yi zina kuma ku ce kada in ce mai mazinaci a takaice sai a ce saboda musuluncin ba hayaniya ba ne yana gudana ne a bisa ka'ida wannan tunanin tunani ne irin na khawarija don haka wannan tunanin haka suke da shi a aƙida haka suke da shi a siyasa yanzu jama'a mu ahlus sunna na daga cikin hanyoyin da ake bi ake tabbatar da shugaba idan mutum ya kwaci mulki da ƙarfin tsiya da ya kwata da ƙarfin tsiya kuma ya galaba akan jama'a har gwamnatin ta zauna to a tsarin musulunci sai a ce shugaba ne don me in ka ce ba shugaba ba ne to waye shugaban amma kuma in ka dubi yadda ya kai ga mulkin mutum nawa ya kashe haƙoƙi nawa ya take to hawarija sai su dubi wannan don haka hawarijawa da suka dubi waɗannan abubuwan sai suka ce ba su yarda da aliyu ba ba su yarda da usmanu ba duk sai suka ainihin fasikantar da su allah ya kiyaye wannan ya ja wa hawarijawa har yau da ake magana ba sa zaune lafiya a duniya tafi ƙasar oman ka gani tafi ƙasar algeria ka gani khawarijawa da yawa da ke ƙasar oman da khawarijawa da yawa da ke ƙasar algeria a cikin rikici suke da rudani don me su suna ganin hanya ɗaya da za a bi a karɓi shugaba a matsayin shi na shugaba sai in ya bi tsantsar hanyar da shari'ar musulunci ta ce wajen tabbatar da shugabanci in ko ba haka ba fa to ba za su yarda shugaba ba ne 'yan shi'a ma suna da irin wannan misali ɗauki ƙaddarawar zargin da 'yan shi'a ke wasu abubakar cewa wai ƙwatar mulki suka yi amma maganar ita ce ya tabbata sun yi mulkin ko bai tabbata ba ya tabbata to a wurin musulmi da duk wani mai hankali to ya tabbata abubakar khalifa ne ya tabbata umar khalifa ne usmanu khalifa ne to amma a wurin shi'a fa sai su ce da manzon allah ya mutu sai aka zauna shiru ba shugabanci to yanzu suna inkarin haƙiƙa kenan suna kuma inkarin hankali misali yanzu ka samu bakin dan mehu mai ra'ayin adawa da su sardauna sai ce shi bai san wani firimiyan jihar arewa ba ba a taɓa yin wani firimiya ba to sai a ce a to sardauna fa sai ce a shi bai san wani sardauna ba ba a taɓa yin wani sardauna to yanzu wannan yana musu da haƙiƙan abin da ya faru ko kuma yana musu da hankali ashe menene zama lafiya karɓa su a matsayin shugabanni sai ka mu'amalance su a mu'amalar da kuma musulunci ya ce ka yi wa shugabanni masu zalunci don ka ce baka karɓe su a matsayin shugabanni ba to abin da ake tsammani daga gare ka shine mai ja baya ka yaƙe su don ka kau da su ka kau da zalunci to kuma baka yi haka ba ka koma ka yi shuru ko kun fahimta don haka in kuka dubi wannan maganar jama'a idan ka ce baka amshi irin waɗannan mutanen a musulmi ba to akwai matsaloli da za su biyo baya domin wanda ya zo gansu sun ce la ilaha illallah in aka ce wannan waye me zai ce musulmi in ka ce wannan ba musulmi ba ne sai ka ce me yasa sai ka ce ai saboda tsakanin zuciyar shi da Allah bai da kyakkyawa aƙida sai a ce ka bincika zuciyar shi ne kuma an ce ka bincika zuciyar shi ne to me ya fi kenan tun da ya ce la ilaha illallah ya sallah ya azumi baka ga abin da ya warware wannan ba sai ka ce wannan musulmi ne sai ka zauna lafiya na fata an gane Allah ya taimaka to shine sai malam ya ce fal jawabu anna mustanadi fi zalika laysa bin munhasir ya ce ai madogara ta ba za ta kirgu ba ma dalilai na ma suna da yawa ba za su ƙididdigaggu ba li'anna kalama jami'i ulama sunna ala zalika domin wannan magana da na faɗi malaman sunna gaba ɗaya a kanta suke kaga ko ƙididdiga hujjojinsu to yana da wahala wa mimma la yanbaghi an yakhtalifa fihi ithnani anna iktifa'ahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bin nutqi bi shahadataini innama huwa bil ahkamin zahira yace to na daga cikin abubuwan da bai kamata a ce mutane biyu su sabani akai ba ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya takaitu game da furta kalmomin shahada guda biyu da mutane suka yi kuma ya karbe su ya gudanar da su a bisa zahiri la fi ma ko yunji min al-khulud fi nari wakafa bi zalika mustanadan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutane sun faɗi kalmar shahada a gaban su ya karbe su a me a musulmi kuma yayi hukuncin zahiri akai ko amma fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai karbe su kuma akan abin da zai ainihin wato kubutar da su daga wuta ba ta iya yiwa suna da wasu zunubai waɗanda waɗannan zunubai za su iya ainihin kai su wuta to amma kalmar la ilaha illallahu da suka faɗi ta bayyanar da musuluncinsu ta sa kuma ya karɓe su a musulmi to shine sai shehu yake ƙara wannan ta'aliki da cewa la fi ma yunji min al-khulud fin nari ba wai manzon Allah ya karɓe su ne akan cewa to shikenan sun kubuta daga wuta ba ina ma'ana haka ya karɓe su a musulmi in akwai kafirci a zuciyarsu fa shi Allahn da ya sani in ya je ya saka su a wuta amma a nan ba za ka ce ‘yan wuta ba ne sai ce wakafa bi zalika mustanada ne ce wannan kada ya isa hujja manzo Allah ya karɓi mutane a zahiri ya bar abin da ke ɓoye ko mu ma mun karɓi zahiri mun bar abin da yake ɓoye sai ce wa huwa allazi sarraha bihi shaykhu sanusi fil umda yace wannan ita ce magana da shaykh sanusi ya fito ya faɗe ta a cikin littafin shi al'umda kuma ya faɗe ta ƙarara sharhil kubra a cikin sharhin littafin shi al-kubra haifu ƙala ga abin da shi malam sanusi ya ce wa maktifa'u rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radiyallahu anhum bi ijra'i ahkamil islami wa daf'il qitali bi mujarradin nutqi bi kalimatil imani min ghairi bahsin minhum ala sara'ir فلا دليل فيه min annahu kadhalika fil akhirah yace takaituwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi suka yi game da gudanar da hukunce-hukuncen musulunci da kuma dakatar da yakar wanda ya faɗi kalmar imani kai tsaye wannan ta zama hujja amma fa sai ce ba tare da binciken me ke cikin sirrinsu ba to wannan kuma baya zama dalili akan cewa haka abin zai kasance a lahira amma dai a nan duniya sun yi kalmar imani an karba don haka ta kare su ba a yaƙe su ba ba a ci dukiyarsu ba ba a yi kaza ba a yi kaza ba ma'ana yanzu wannan kalmar ta gudanar da su a matsayinsu na musulmi ko sai ce to haka za mu ɗauke su amma fa kuma wannan kiyaye sun da muka yi a nan saboda zahiri idan saɓanin haka ne mu dai ba mu sani ba a lahira ba zai kubutar da su daga wuta ba idan sun tabbata kafirai to in sun je shi Allah ya sa su a wuta din sai yake cewa li anna zalika min babi ijra'il ahkami alal madan domin wannan yana daga cikin ainihin babi na gudanar da hukunce hukunce akan abubuwan da zato marin jayi ya karkata wa zawahir da kuma zahiri wa laysa kalamuna fihi wa inna ma kalamuna fi ma bainal abdi wa baina rabbih yace to maganar gudanar da abubuwa a zahirin su ko a bisa zato yace ba ba wannan ne muke magana anan ba abin da muke magana muna magana ne tsakanin bawa da ya faɗi kalmar shahada da ubangijin shi mun san tsakanin shi da ubangijin shi ba mu sani ba in ya kasance da gaske mumini ne Allah ya karbe shi a mumini in ya kasance ba mumini ba ne Allah ya san kafiri ne amma mu tun da ya faɗi kalmar shahada me ya kamata mu ɗauke shi a musulmi sai ce to wa fi ma yunjihi min al-khuludi ma asair al-kafarati fi nari sannan kuma maganar da muke akan wata muguwar aƙida wadda zai zama ya kudurce ta wadda ainihin wato za ta zama ko kuma wata kyakkyawar aƙida wadda zai zama ya ƙudurce ta wadda za ta kubutar da shi daga tabbata a cikin wuta tare da sauran kafirai to mu maganar da muke kenan jama'a ku fahimci maganar shin yana da wata muguwar aƙida wadda ya ƙudurce wadda wannan aƙida za ta dawwamar da shi a wuta tare da kafirai eh to amma ai ba mu sani ba ko to tunda bamu sani ba mu bashi a musulmi in ya je lahirar wannan aƙida ta bayyana sai Allah ya dawamar da shi sannan sunan shi da hukuncin shi a wurin Allah in ya tabbata kafiri ne in an je lahira Allah ya tabbatar amma mu a wurin mu fa zahiri shine shi musulmi ne dan haka sunan shi cewa kafiri ne saboda imanin shi ba da gaske bane tunda ba mu sani ba to mu ɗauka zahiri ne kuma ɗaukar da za mu yi zahiri ba ta hukuntan an je lahira zai shiga rahama Allah a'a anan haƙiƙa za ta fito amma munan mun zauna lafiya tsakaninmu da dokar Allah ko kun gane jama'a sai malam ya ce sun maƙala shekhu sanusi ba da zalika sannan sai a shekh sanusi bayan haka sai ya ce famabna ahkamid duniya ala zawahir hukunce hukuncen duniya dai ana gina su ne akan zahiri وعلى هذا قال الغزالي أقرقشن هكا الإمام الغزالي يتشي لا تحركوا عقائد العامة كركوا موسى أكيدو جن جاهلي ويتركون على ما هم عليه أنا برنسو أكن أبن دا أكا غنسو أكيني kun gane wannan magana ta gazali waɗannan jahilai in kuka ce za ku motsa aƙidojinsu to za a waye gari duk za ku ce kafirai ne me kuka gansu a kai musulunci ko to ku basu a haka a barka za cikin gashinta amma in al'amari ya bayyana da kanshi ku ji jama'a wato kada mutane su yi mana kuskuren fahimta cewa muna cewa babu wani kafiri a'a amma abin da aka ce kaka kwakulo bashi ya ce la ilaha illallah to musulmi ne amma in ya bayyana da kanshi to sai ka mu'amalance shi akan abin da ya bayyana amma in bai bayyana ba fa to shine yace la tuharriku aqaidal amma aqidoji na jahilai ka ku motso su ka ku binciko su wa yutrakuna ala ma hum alaihi ana barin su a yadda suke ne shine aya suke musulmi to a basu a haka sai yake cewa ya'ani li'anna sunna abin da gazali yake nufi saboda sunna madat bi adamil bahas anid dama'ir sunna ta zo ta tabbatar da rashin bincike game da abin da yake a ɓoye wa inna ha tankashifu fil akhira yawmal qiyama ranar lahira ne za a ainihin bayyana waɗannan abubuwa sannan kuma a yawmal qiyama yawma tubla sara'i ranar tonan asirai to a basu aje wannan rana amma a nan duniya fa to ka a bincika ko an gane jama'a misali jama'a sanda a biyo layin rasu sai mutane suka yi ta neman kwakule kwakule to ai dan cult ne to ai an ce an gan shi da bible to ai an ce kaza to ai abiola yana daga cikin al'amma ko abiola sahun su ɗaya da su abubakar gumi a wajen sunna a wajen bid'a sahun su ɗaya da su ɗaya rubuci abiola menene ne jahili ne jahili ne to yanzu abiola ya kwanta ya rasu a me muka san abiola mashhudu mashhudu aka ce sunan shi to mashhudu sunan waye sunan musulmi ne to sai mu ce musulmi ya rasu Allah ya gafarta mishi sai mu ja baki mai shiru to amma aka ce to ai an ce an taba ganin shi kaza to to in ka bi jahilai gaba ɗaya ka ce zaka bincike su haka kafin la'asar ke gaba ɗaya sun tabbata 'yan kafirai ne ko kun gane jama'a don haka aƙidojin jahilai ba a bincikarsu abin da ka ji game da jahili musulunci to ɗauka shi a haka sai ke cewa wa inna ma yajibu bassul ilmi sai dai abin da yake wajibi ga malamai su ne su yada ilimi liman sa'alahu ga duk wanda ya tambaya ta ilimi to a tsaya a yi mishi bayanin ilimi wa kana ahlan lahu kuma in ya zan ya cancanta a yi mishi bayanin ilimin kun ji dan akwai jahilin da zai zo ya farko maka tambaya tambaya ce wadda in ka fara bayani na ilimi sai ya rude dan haka in ya maka tambaya to ka tsaya ka dube shi in wanda za ka baje ilimi ne ka baje ilimi in ba wanda za ka baje ilimi ba ne yi mishi daidai da hankalin shi dubi sahabbai wannan tsohuwa ce ta zo ta tsaya gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya ta yi roƙi Allah ya manzon Allah ya saka na aljanna sai manzon Allah ya yi magana da ita daidai da tunani irin nasu na tsofaffi ya ce ai tsohuwa ba za ki shiga aljanna ba sai ta turus can sai manzo Allah ya jawo mata aya inna an sha'ana hunna in sha'a ko faja'alna hunna abkara urban atraba ai ayoyin nan abin da suke cewa tsohuwan nan ba za ki shiga aljanna a haka ba za a sake juye kiki zama budurwa sai tsohuwa ta ce eh to alhamdulillah to yanzu kaga an yi magana da wannan tsohuwar daidai da hankali irin nata amma waɗannan sahabbai da suka zo suka ce muna hawa teku mi wata da watanni ruwan da muke ɗiba baya isar mu in muka ce za mu sha mi wankan janaba ba zai wadata ba ko ya halatta ruwan da muka yi guzuri mu sha mu rinka ɗibo ruwan teku muna wankan janaba sai manzo Allah ya ce ai ruwan teku mai tsarki ne ba ma ruwan teku ba abin da ya mutu cikin ta ma halal ne yanzu kaga ya baje musu ilimi waccan tsohuwar yaushe zaka tsaya ka ne mata haka yanzu kamata ya ahalus sunna ya zama suna da wani aji wannan aji jama'a na fara theorizing wannan aji kamar shekaru ashirin da suka wuce yaya ya kamata ahalus sunna su wa tsofaffi approach waɗannan tsofaffi za ka zo ka sa musu wannan littafi wannan karatun akwai tsoho a wurin nan yanzu ko da ya tashi ya tafi ko kuma ya fara bacci saboda duk ka ruɗa kan shi wannan ilimi ne ake ta bayani abin da yake so ya ake alwala ya ake sallah sannan ka gama sai ka kawo kisa annabi Musa da Fir'auna in ya dan ji daɗi shikenan to baba sai da safe ina fatan mun gane ba kowa ake bajewa ilimi ba jama'a matsalar da take faruwa tafsirin azumi kenan jama'a in ka tara mutane ya karan mata ka rinka fahimtar akwai wasu sun zo jin tafsiri ne akwai wasu ilimi suka zo ji to kar ka zama kaifi ɗaya a tafsirinka ka zan kissa ba ka yi ta yi kawai tsofaffi suna tuntsara dariya a'a sai ka baza ilimi sannan sai ka kawo kissa sai ka ga wurin yana daidaituwa wannan ya ji eh an yi namu wannan ma ya ji an yi namu idan kuka fahimci wannan da kyau jama'a idan aka yi wa malami tambaya game da ilimi akwai buƙatar ya dubi waye yake tambayar shi in wani ya zo ya ce maka ala gafata malam yaya ake alwala in ka dube shi ɗalibin ilimi ne to tsaya ka fayyace mishi alwala gaba ɗaya amma an ka dubi ba ɗalibin ilimi ba ne da ya kai mishi bayani sama-sama ya kama abin da yake so ya kama yau ba ka ganin wani da aka yi aka ya kasa karatun alkur'ani sai manzo Allah ya mai sama-sama aka ba shi zikirori sai ya tashi ya dunkula hannun shi ma'ana wannan ya ishe shi ko kun gane jama'a abin da nake nufi da cewa akwai buƙatar ahlus sunna su samar da hanyar karantar da tsofaffi galibi makarantu da ake buɗe jama'a makarantu ne na matasa da 'yan mata za ka ga tsoho ahalus suna ɗan shekara saba'in yana son karatun sai ya shigo amma in ya shigo sai a ce alifun bil fatahatai ne an alifun bil kasaratai ne in alifun bil fatahatai ne un an in un sai ce kai to Allah dai ya taimake mu to gobe ba zai dawo ba kuwa shi Allah ya taimake shi ya gudu ba zai dawo ba amma in ka zauna ruwa za ka samo da buta sai ka zauna sai ka ce to kun ga yadda ake alwala ka sake yi kamar su uku haka sai ka fara nuna musu sai kai wata guda kana koya musu alwala a hankali a hankali kafin shekaru sai ka ga sun iya addini akwai buƙatar ahalus sunna su kafa azuzuwa haka a garuruka suna koya wa tsofaffin nan haka tahiya salati ba su iya ba ya za a yi sai a bi hanyoyi cikin hikima ba wai zuwa za kai kana rubuta attahiyatu lillah a'a ina ba za su iya ba in ka rubuta ba za su iya ba mayar musu da ita a matsayin kama addu'a kullum ana yi ana yi ana yi ana attahiyatu lillah attahiyatu lillah ayi kamar so ɗari haka ko so ɗari da hamsin sannan sai addu'a sai a tashi gobe fan aka zo aka ce yaya karatun jiya sai wani ya ce ta aini ban ma san attahiyatu lillah ya manta ina aka kwana ina za a tashi kuma wuri ɗaya aka kwana amma bai san ina za a tashi ba saboda haka ku fahimta jama'a maganar da shehu yake cewa wa inna ma yajibu basul ilmi liman sa'alahu wa kana ahlan lahu la man a'rada anhu abin da yake wajibi ga malami shine ya yada ilimi ga duk wanda ya tambaye shi in dai ya cancanta a yada ilimin gare shi amma fa ga ba ga wanda ya kau da kai ba wanda ya kau da kai baya koyan ilimi ko bai koyi ilimi ba maganar wannan a tsaya ana baza ilimi gare shi bata taso ba ko kuma aulam ya kun ahalan lahu ko kuma bai cancanta a yi mishi bayani ba wani zai zo wurin malami da neman bayani ne na me na izgibanci ko ba zai fahimta wani ya zo ne kai mai bayani ya maka izgilanci to in ka gane wannan shine kalmar da bahaushe ke cewa tallar ilimi a kasuwar jahilai to wauta ce in ka gane ba ilimin ya zo ba shegantaka ya zo kaka ba shi ansa ina fata an gane in kuma ka gane e ilimin yake tambaya amma kwakwalwar shi ba za ta iya ɗauka ba to sai ka ba shi ansa daidai da abin da zai iya ɗauka yanzu da yawa in kana da yara a gida za su yi maka wata tambaya wadda yake sai ka zama mai basira za ka iya amsa ta in ba haka ba ba za ta ansu ba don tambaya ce mai nauyi amma kuma matsalar ita ce yaya za kai ka amsa mai da amsa da kwakwalwar shi za ta iya ɗauka sai ka yi taka tsantsan in ka ce za ka ba shi haƙiƙanin amsarta ba zai fahimta ba in kuma ka ce mishi to ba za ka amsa mishi ba to wannan magana za ta tsaya mishi a rai ai ya taɓa tambaya kama ka kasa ansawa kaga sai ka yi taka tsantsan don haka babi na fatawa yana da haɗari ya'ani wallahu a'lam shehu ya ce Allah shi ya fi sanin daidai abin da Malam Sanusi yake nufi, Malam ya zaharil munkaru fi a ƙa'idihim matuƙar dai wani mugun abu bai bayyana ba a cikin aƙidar amawa ka zamani na haza kamar wannan zamanin namu. Me ake nufi kenan? Idan miyagun abubuwa suka bayyana a cikin aƙidojin ammatul amawa. to a nan akwai buƙatar a tsaya a bayyana waɗannan miyagun abubuwa kuma a yi tafsili a kai in ko ba su bayyana ba fa to in suka yi maka tambaya kaka baje musu ilimi yanzu misali yanzu ya bayyana a cikin aƙidar ammatul ammawan mu jama'a ka ji mutum ya ce kai ma Allah ni ma Allah ke ma Allah shi ma Allah yanzu ma'ana da'awa allantaka ta bayyana a cikin aƙidar ammawa to anan sai ka tsaya ka baje ilimi Allah a sama ike miyagun malamai sun tashi sun lalata aƙidojin jahilai to nan sai ka tsaya sai ka baje ilimi domin mugun abu ya bayyana amma matuƙar mugun abu bai bayyana ba aka yi maka tambaya game da ilimi kuma kaga wanda ya maka tambaya ba mahallin ka tsaya ka fashe mai ilimi bane amsa mai daidai da abin da yake bukata kawai ya tashi ya baka wuri ko kun gane jama'a Allah ya taimaka yanzu misali da in aka tambaye mu shin sadaki ya isa aure sai mu ce a'a sadaki kadai bai isa aure ba sai an yi siga sai an yi kaza sai an yi kaza to amma yanzu munkari ya bayyana da mutum ya ba da sadaki sai je ci gaba da turmushe yarinya kwana biyu sai ciki ya bayyana kuma sai a zo ana cewa ya za a yi da wannan cikin to tambayar shi tun farko da ya sadu da ita dan ya ba da sadaki a matsayin me ya sadu da ita a matsayin matan shi to a matsayin matan shi ce dan me zo yana cewa ya za a yi da ciki matarka ta taɓa samun ciki ka je ka tambayi malami ya za a yi ashe wannan tambayar da yake ya za a yi da cikin ya san cewa ba matar shi bace to ashe yanzu in mutum ya zo ya ce mana ala gafata malam sadaki ya isa aure to ba cewa za mu yi a'a ba kawai sai mun tsaya mun yi dogayen bayanai na ilimi cewa me ke gina aure menene kuma bai gina aure amma abin da mutane ke cewa ai sadaki shine aure eh sadaki aure ne amma ba shine aure ba daga ka ɗauki sadaki ka ba mace ba ta halatta ka taɓa ta ba sai in an halatta maka ita don sadakin ba shi ke halatta maka mace ba siga ce da bayarwa da anshe shi ke halatta mace sannan sadaki ya faru a lokacin ko daga baya aure yayi ma'ana sadaki bai kai ma siga muhimmanci ba don haka ina neman aure an bani na karɓa to shikenan ta zama matata amma a'a kawai na ɗauki sadaki na bayar bata zama matata ba to yanzu kun ga wannan matsala ce wadda munkari ya faru a cikin matasa da sun ba da sadaki sai su ci gaba da saduwa da ita to amma tun daga yadda suke saduwa da ita zaka gane su ma ba su yarda matarsu ba ce don a tsorace yake bai son a gane kuma ba zai iya zuwa gida ya sallama ya ce inna eh lafiya lafiya lafiya na zo ne za mu yi tafiya da wancan za mu yi wata uku tun da ya biya sadaki zai iya faɗin haka ba zai faɗa ba ya san cewa ba matar shi bace su ma sun san ba matar shi bace Allah ya taimaka to shine sai mala ya ce fa yajibu nafyil munkar idan aƙidojin jahilai suka ɓaci kamar wannan zamanin to anan ne dole a tashi a bayyana ilimi don a kore wannan barna والتلطف والتلطف في تعليمهم الحق sannan da kuma bin su sannu sannu su waɗannan jahilan wajen karantar da su gaskiya bima tasa'uhu uquluhum da gwargwadon yadda hankulansu za su iya ɗauka jama'a in ka je ka tara irin waɗannan ammatul ammawa to ba irin wa'azin da kake wa masu ilimi za ka yi musu ba ku rinka fahimtar wannan da kyau jama'a domin mutane suna da wani abu ya kamata in tsaya in yi bayani musamman matasa wani matashi in ya ji kasadin da muka yi a nan markazu salafiya sai ya gayyace mu wa'azi garinsu sai ce yana son irin wannan wa'azin da irin uslubin da aka yi wa'azin irin haka yake so a ya ƙauyensu nan markazu salafiya ne fa can ku gwagwarmaya ma ake su shiga izalar tukunan ya so daga nan sai updating kansu ko kun fahimta don haka ku fahimta jama'a matsalar da kullum take damun matasa shine rashin kan gado a wajen da'awa da yawancin sun gayyace mu ƙauyukansu in suka ji mun yi wa'azi sak sai ka ayi wallahi malam irin yadda muka ji kana cin ubansu a zariya din nan haka muke so kai ayya wallahi mu bamu taba cin uban kowa ba mu wa'azi muke kuma ko ina muna duba ne li kulli makanin maqal kowane wuri akwai irin maganar da ake akwai kuma yadda ake yin ta to amma su kuskuren da ya faru jama'a ya faru daga bangarori biyun ne daga bangarorin masu son zafi da kuma bangarorin masu son sauki su masu son sauki in sun ji mu inda muka ɗauki zafi sai su ce ba haka ake wa'azi ba in sun ji su kuma masu son sauki in sun ji inda aka masu son zafi in sun ji inda aka ɗauki sauki sai su ce su ba haka suka so ba to amma matsalar ita ce da 'yan zafin da 'yan saukin dukkan su ba su za su koya mana wa'azin ba in har ka amintu da mai wa'azi mai wa'azi ne kawai ka ce ala gafata mala a zo kawai mu ai mana wa'azi sai dai ga irin yadda abubuwa suke ga irin yadda abubuwa suke me yiwa ka daɗe kana gwagwarmaya da su sun ijin magana da kake yi akwai dalilai da ke sa a haife ka a anguwa ka tashi kai wa'azi ko a gari su ƙi karɓe akwai dalilai da ke sawa ko dai dalilan su koma zuwa gare ka saboda me saboda mutumin banza ne kai game da mu'amalarsu don haka duk abin da za ka faɗa ba zai tasiri ba ko kuma su masu reni ne sun rena ka dan a gabansu aka haife ka dan haka baka isa ka canza su ba waɗannan abubuwan guda biyu in kuka dube su to idan baƙo ya zo sai ya zama ba su baƙo yana zuwa shi ba a rena shi ba baƙo yana zuwa ko da mai mugun abubuwa ne ba su san shi ba tunda ba su san shi ba sai su tasirantu to baƙon kuma bai kamata ya duro da kaifi ba tunda shi kuma baƙo ne jama'a za mu je wa'azi garurukan da zaka je ka samu ɗalibanmu da ke garin ana rikici da su da mutanen ƙungiya ko da mutanen sarauta ko da mutanen ɗariƙa in kuma aka je garin sai kaga sarkin garin da ke rikici da su ya ce ya nema na maraba mu zo mu wa'azi a masallacin shi to yanzu a nan abubuwan da waɗannan ɗaliban namu ke faɗi gaskiya ne amma mai yiwuwa an rena su ne saboda a garin aka haife su akwai irin wannan ɗabi'a jama'a a ce yo wanan kuma yau ba nan ake tatata da shi a gaban mu ba kuma me ne ba mu sani ba ina fata an gane a ce je ka ga malam lado da ke dange shi za mu tafi daurin auren uwar wannan yaron ne fa ya karye fa yo me ba mu sani ba kuma ka ji ma an ɗauko tarihi ranar ɗaurin auren uwarka saboda ka fara wa'azi duk wannan alama ce ta me ta an rena ka dan haka ba za a ji abin da kake faɗi ba sai ka ba su uzuri akan haka idan ka fahimci wannan kai kuma sai ka da haka dubi kanka me yiwa kana da matsala ne a saurayi ne ya je ya samu gari jama'a ya je ya kafa da'awa yana ta da'awa a cikinsu kwana biyu sai bayani ya gabata ya bayyana cewa 'yan matan shi a anguwar guda tara kuma shine babban malamin da'awa 'yan mata wani na ga wani a gidanka eh a ai yana neman kanwa matata ne a ya amma ai ni ma yata ta biyu yana zuwa wurinta to kuna cikin tattaunawa sai wane ya shigo shi ma a yo ai wance bazawaran nan ma na ga yana zuwa wurinta to kafin a tashi hira jama'a sai ga 'yan mata tara yana zuwa wurin 'yan mata tara ko kun fahimta jama'a to yanzu da'awa za ta yi tasiri ba za ta yi tasiri ba ya rusa ta a ƙasa bai sani ba to sai dawo ya zo ya ce ana gafata malam wallahi ba sa son sunna ne sam ba sa ƙaunar manzon Allah a ƙarya ne kai ne baka ƙaune kai ne baka ƙaunar sunna baka ƙaunar manzon Allah kai ne ka ci mutuncin da'awa don haka duk wanda zai da'awa ta sunna ya zama ba a da hujja da makama a kan shi jama'a kowa ya kiyaye wannan annabi salih da ya zan zai san zai fara da'awa gaba sai kara mutuncin shi tun yana karami da ya taso ya fara da'awa sai suka ce me ya salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una ya kai salih kafin ka fara wa'azin nan naka fa da kai muke gani zaka zama kuma shugaba ka je ka karanta abubakar gumi cikin raddul azhan ya ce saboda sun ga salahiya sun ga nagarta tattare da shi tun kan ya fara wa'azi mutum ne shine coach shine pele yana yawo da gajeren wando a anguwa wata ran an idar da sallah azhar sai miƙe wallahi jama'a musulmi abin da kuke a wurin nan ba daidai bane sai jama'a sai suka tuntsire da dariya sai suka watse daga masallacin sai kuma ya tafi ya je lalubo ayoyi da suka yi magana akan rashin jin wa'azi da sauransu ya dawo da magariba babba sai suka sake watsewa sai kuma ya fara neman hukuncin da zai musu ma ya daina zuwa masallacin sai na ce to amma kai yace in aka yi sallah asuba nan wani lokacin da gajeren wando kake zuwa sallah asuba saboda da an gama sallah asuba za ka tafi practice to yaushe za ka miƙe kai da ka zo sallah asuba da gajeren wando kuma da azhar ka tashi ka ce ka zama malam mai wa'azi ko kun fahimta jama'a idan kana son kai wa mutane da'awa ta kama su sai ka yaƙi psychologin su shi yasa kuka ga 'yan siyasa in za su je takara ko in za su je campaign in suka taso daga Legas in suka tafi fada sarkin musulmi sai su yi rawani irin na ɗan hodiyo amma arna ne fa ka taba ganin Obasanjo da rawanin dan hodiyo eh da alkyabba irin ta dan hodiyo saboda me zai je kamfen fada dan hodiyo don haka sai a yi mai rawani mai kunnuwa sai rike carbi amma fa Obasanjo ne saboda so yake ya yaƙi tunanin mutanen ƙasar Sokoto don in ya dura da riga a tamfa a'a kamfen ya ɓaci ko jama'a ina fata an gane saboda haka yanzu kai dinnan in za ka tafi da'awa ya zan kana da kamalar da za su ganka su amshi magana daga gare ka ina fatar kun fahimci wannan saƙon to in kun fahimta jama'a kowa ya je gano me yasa yake samun matsala da shi da mutanen anguwarsu ko mutanen garinsu wallahi jama'a na fara wa'azi a muciya fiye da shekara ashirin da ta wuce amma wallahi ban taɓa nadama ko ƙwaya ɗaya ba kuma wa'azina kuna zuwa kuna gani kuma kuna ganin karatu yana dukan kowa a anguwar me yasa tun da na taso a muciya ba shegen da zai ce ya ganna a zauren shi na je taɗi da yashi ba wanda zai ce ya taɓa gani silma jama'a har yau ban san yadda ake silma ba duk irin waɗannan shashancin to yau da ka fara wa'azi sai ka buge su ina ma'ana sai magana ka ta naushi ƙirjinsu amma ka gama iskancinka da rana kuma da magariba ka zo ka ce za ka yi musu wa'azi ba za su saurare ka ba ko kuma an tara kuɗin kwamitin masallaci ka cinye ka zo ka miƙe ka ce ittaqullaha sai su ce a'a ittaqullaha a ina ina kuɗin kwamiti ba ku ganin Umar jama'a zargin shi suka yi sun gan shi da riguna biyu yace ayyuhan nasu isma'u wa'u suka ce la sam'a wala ta'a ya aka yi ka ba mu riga daidai ka sa guda biyu kuma ka ce a ji tsoron Allah sai da Umar ya sauka aka kare shi tukuna ashe in kuka duba akwai dalilai kullum ina faɗi duk inda na je wa'azi sai in ce kowane mai wa'azi a garinsu ya yi ƙoƙarin ya kare mutuncin shi yanzu mu a nan zariya sai dai a yi kuka da mu a ce sun cika zafi wai wai wai wai wai sai dai a ce zafi amma ka je da yawa ka ga waɗanda suke da'awa a garurukansu suna kukan jama'ar garin ba su sauraron su je ka samu yaya mu'amalar su take da mutane sannan kuma yaya suke game da abin da suke faɗi yaushe ba ka zo ka yi wa mutane wa'azi akan bid'a ba kyau al'ada ba kyau sai ka tashi yin aure sai a ganka da al'ada sai a ganka ka buga kati sai a ganka wai yan matanka sun je kaza sai to goban ka tayi za ka yi wa'azi sai mutane sai ka ce mutanen nan yan bid'a ne yaushe za ka tashi ka ce wa mutane jama'a ku rike sunna ku rike sunna sai ka tashi sai ka astage mu sai zama kamar na malaman gargajiya haka dan gashi kwaya bakwai a abin nan ɗinka ba za a ji karatunka ba dan akwai tufka da warwara a cikin ayyukanka Allah ya taimake mu don haka sai mala yake cewa a tausasa in aka zo za a yi wa irin waɗannan jahilai wa'azi wajen shiryar da su kuma a rinka yi musu wa'azin daidai da abin da ƙwaƙwalwarsu za ta iya ɗauka sai ce wa qad ja'ala Allahu subhanahu fil alfazi wal adilla sa'a saboda Allah maɗaukakin sarki a game da lafuza da dalilai ya sa yalwata akwai yalwata jama'a yanzu duk zafin wa'azin aka so ya zama mai sauƙi za a iya mai da shi mai sauƙi duk sauƙin wa'azin aka so za yanzu jama'a za ka iya ɗaukan ƙawa'idi ƙawa'idi kun ga littafin fiƙihu ne ko sai kai wa'azin aƙida a cikin shi abin da ɗan hodiyo yake cewa akwai yalwata game da lafuzza lafazi ba ɗaya ba ne kawai ba mai zafi ba ne akwai wanda za a iya amfani mai sauƙi yanzu kalmar ubanka in ka ce mahaifinka ba akwai yalwata a lafuzza ba to dubi wanda ba bahaushe ba in ya zo sai ce na ga ubanka sai ka ce a kai da Allah shi wasu yake mutunta kai ce ya haɗu da mahaifinka amma sai ce ya ga ubanka za ka karɓa amma ya ce na haɗu da mahaifinka sai ka ce a to yaya lafiya lafiya sai ka ji daɗi amma ba duk ma'anar su ɗaya ne ba ga wani dangin mu barbabare da ya tashi aka ce sai ce ya ku matsiyata to aka ce a talakawa ake cewa yace to ba wanda ba su da kuɗi bai ce yace matsiyata ne ai haka ne yana da gaskiya to saboda haka akwai yalwata in ka je inda za a yi zafi ka yi in ka je yadda za amma dai al'ammatul ammawa jahilai su ana musu lafuzza ne masu laushi ina fata an gane amma dubi ɗaliban ilimi a zamanin annabi da zamanin sahabbai jama'a akwai mutumin da ya zo sallah yana riga liman ruku'u da sujuda ana idar da sallah Abdullahi dan Umar dukan shi yayi yanzu zaka kama wani ka doka ne wannan ɗalibin ilimi ne ɗalibin ilimi yanzu kaga yana yin wani abu sai ka kifa mishi mari kuma ya maru ina fata an gane amma wannan dattijo da yazo in yazo yana in abin nan sai ka ce mishi baba eh rigar ka tana jan kasa kaza kaza sai ka lallaba haka sai a fahimta a wuce lafiya sai ce kullum kowanne irin mutum ya khatabu ala kadri fahimihi a rinka yin magana da shi da daidai gwargwadon yadda fahimta shi take wallahu musta'an Allah madaukakin sarki ya taimake mu intaha maganar da ainihin wato dan fodiyo ya ɗauko ta daga ainihin malam sunusi da ghazali sannan kuma ya fassara ta ta ƙare ina fata an gane ya muke da lokaci ina fata an gane to sai ce wa min ma'ana zalika ما صرح به الشيخ السنوسي في العمدة أيضا في حل في حل في حل آخر na daga cikin ma'anar warware irin waɗannan matsalolin wata magana da malam sunusi ya fito ƙarara ya faɗi a cikin littafin can al'umda game da warware wata matsalar daban haisu ƙala ga abin da ya ce wa na fi mahallin akhar ko a wani wurin daban ƙala ya ce wa amma kaunul qadi amma magana da alƙali ya faɗi ya ce la yujadu mu'minun illa wa huwa arifun billahi ta'ala ba a samun mumini sai ya kasance ya san Allah فليس مراده بالمؤمن من نطلق عليه لفظ المؤمن ba wai yana nufin mumini irin wanda muke gaya wa mumini kai tsaye ba bina'an ala zahir wato gini akan zahiri fa inna ma muraduhu bil mu'min abin da yake nufi da mu'mini anan man kana mu'minan inda Allah ta'ala fi haqiqatil amri yana nufin mumini a wurin Allah na haƙiƙa ma'ana duk inda aka samu mumini to ya san Allah to wani irin mumini shine muminin na haƙiƙa dan akwai mutanen da za mu ce ai wane mumini ne ai wane musulmi ne amma kuma sai zama bai san Allah ba to ba wannan irin muminin yake magana ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a karatu yayi karatu ga kuma ainihin lokaci ya ƙure za mu saurara a nan sai dai gobe din kuma insha Allah za a zo sai a ƙarasa karatun wannan littafi da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu